ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وعزم أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبخاب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله طب بسم الله شافي نوع القواعد شافي نوع أخو هذا مشافي نعم شافي نوع إنه وجملتهن جملولin waɗannan sifofi da muka karanto tun daga alwujudu har zuwa wa mutakalliman dinnan al-ishrun al-wajibat su su ashirin ne wanda suke wajibabbu wato matabbata ga zatin Allah ta'ala wa amma fi'ilu kulli mumkinin amma aikata dukkan kasantaccen abu duk wani abin da ba Allah ba da ya kasance aikata wannan abun bi ma'ana samar da wannan abun da da babu shi autar ku ko barinsa a cikin rashi ko a cikin babu faja'izu wannan halal ne fi haƙƙihi ta'ala cikin haƙƙin Allah ta'ala duk wani abu mumkin mai kasantuwa to aikata shi bi ma'ana samar da shi autar ku ko barinsa a cikin babu to faja'izu wannan ja'iz ne fi haƙƙihi ta'ala hukuncin ja'iz shine ba za a ce dole ba kuma ba za a ce mustahili ba ka gane yayi dama abubuwa uku ne akwai wajibi akwai ja'izi akwai mustahili to halitta kenan gaba ɗayanta mai hallul masali sai har da aiko manzanni da ba da lada an kai aikin lada da azabtar da bawa in yayi sako duka wannan yana cikin ja'i ba dole bane in kai aikin lada sai Allah ya baka lada babu dole a wajen Allah ba dole bane in ka saba masa yace sai ya kama ka da laifin zai iya yake ina fata an gani to wannan shi masa ja'i ba za ka ce ba zai yiwu ba kwata-kwata ba za ka ce kuma tabbas ko dole sai ya faru amma shi wajib matabbaci wannan tabbas haka yake shi kuma mustahili abun kolewa ne har abada ba zai taɓa kasancewa wailihin nan lawazim lazimai suna bibiyar waɗancan sifofi ashirin da muka karanta wanda su ma kuma matabbata ne alhamdulillah ne lazim abin da yake matabbaci ba akwai lazimi ba lazimi ba dole ba ne sai ka yi shi safa da yamma lazim ko ne me abin da Allah ya faɗa a ƙarshen suratul furqan fa sawfa yakunu lizama ko azautar da kafirai tunda sun mutu ba sa sallah wannan kan lazimi ne matabbaci ne ke daidai yake da wajibi abinda tabbas sai ya faru shi ne lazim sai ne aka gari shafi nawa shafi na biyar na za mu tashi wajibu alai yana wajaba ga mukallafin nan da muka ce awwalu ma yajibu ala al-mukallafi to har yanzu da shi duk damirin da ya kawo nawa yajibu alaihi damirin ya'udu ila al-mukallafi yana wajaba akan duk wani musulmi balagagge mai hankali hifzu basari ya kiyaye ganinsa anin nazari ga bari yin kallo ilal harami zuwa ga haram sawa'un matar da ba muharramiyarsa ba ba matarsa ba ba baiwarsa ba ko kuma tsiraicin wani ka gane ai da duka abubuwan da aka haramta gani wala yahilu lahu baya halatta ga musulmi an yanzu da ila musulmi yayi kallo ga wani musulmi dan uwansa bi nazaratin da kallo tu'zihi da take cutar da shi kamar harara ko kallon hadarin kaji ko kallon reni ko kallo na izginanci ina fata an gane duk wani kallon da an kai wa mutum zai kai wani kuma ne na masa yake mu wannan kallo to haramun ne ka yi wa musulmi irin wannan kallon dan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yaskar qaumun min qaumi asa an yakunu khairan minhu wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna inda aka hana maza haka aka hana muminai mata Allah ya ku muminai kada wasu su yi wa wasu kallon izgilanci shi ne kallon reni dan ka fi shi kuɗi ko ka fi shi ilimi ko ka fi shi mulki ko ka fi shi kyau ko ka fi shi wani abun duniya to karka masa izgilanci a sa ya kusa ta an ya kunu waɗanda ake wa izgilancin nan su kasance khairan su ne mafi alheri a wajen Allah minhum daga wanda ake wa izgilanci haka nan wala nisa'un wala mataye muminai kansu izgilanci min nisa'in ga wasu mataye muminai a sa ya kusata an ya kunna muminai matan nan da ake wa izgilanci su kasance khairan su mafi alheri wajen Allah min hunna daga mata masu yi wa wasu izgilanci tunda inna akramakum inda Allah ya tukaku yawa ba yawan dukiya ba ba yawan mulki ba ba yawan abin duniya Allah yake dubawa ba inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala إلى من أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم to bai halatta kai musulmi kallon reni ko izgilanci ba illa an ya kuna fasikan sai dai in musulmin nan ya kasance fasiki ne to nan kuma tsaka mai wuya domin azzambu shu'umun ala gairi fa'ili shi zunubi mugun abu ne ga wanda ba shi ya aikata shi ba in ya zage shi shi ma ba zai mutu ba sai ya yi irin wannan ne in ya masa kallon soyayya sun yi tarayya da cikin zunubu to ya za a yi mala ya sai fa yi dubu hijiranu kaula sai masa ya wajen shi ba sai ka masa mugun kallo ba saboda musulmi ne yana sallah ya gaya maka baya halatta an yanzu da ila musulmi da rasul tuzi shi kuma ba a ce ka masa kallon kauna ba domin wala tarkanu ila allazina zalamu fatabassakum minna shi kuma an ka so shi yana fasiki to kai ma Allah zai kona ka to ya za a yi bai zubu hijiranu kawai shi ne zaman lafiya ka kaurace masa in ba ka kaurace masa ba to labudda ɗaya biyu sai ya faru ko ka so shi ko ka ƙi ai ba na biyu ba wani hali wanda ba so ba baki ba ko dai kana so ko ba ka so to abin da ya zama wajibi sai ka kaulace masa saboda fasiki ne wa yajibu alaihi yana wajaba ga musulmi hifzu jami'i dawarihi ya kiyaye dukkan gabobuwansa mastada matukar ya samu iko ka gane ai har mai shari'a maka fa ya hafazu al'ainaini an nazari ila al-muharramat ya kiyaye idanuwansa guda biyu ga balin yin kallo ga abin da aka haramta kallazar ilal ajnabiya kamar kallo zuwa ga mace wacce take bare ba matar ka ba ba muharramiya ba ba ba kuyanga ba awil amra ko saurayi mai soshashen jiki yaro ne matashi fitikuri wanda yake kyakkyawa shine amrat shi ma kallon sa haramun ne saboda karka dan yare ta maka yin luwadi da shi ala wajihin iltizaji amma kallon ajnabiya da shi amrat a bisa fuskar neman jin daɗi wa ya fadul farja wajibi musulmi ya kiyaye farjinsa da azzakarinsa an zina ga balin yin zina wal liwaɗi da luwaɗi wa ya fadul lisana ya kiyaye harshe anil kazibi wal jibati wal namimati ويحفظ الأذن عن سماع الجيبة والنميمة فالجيبة والنميمة يتعلق بهما الأمر من جهتين ومن جيبة والنميمة abubuwa biyu ne suke ta'allaka da su a tashi biyu kaga jihadu sam samma kulkar mai sauraro kaga ne ai wa jihatul mutakallim biha da kuma fuskar mai yin zance da ita mutum ɗaya baya annamimanci mutum ɗaya baya jiba mutum ɗaya baya yin gulma sai ya kawo ne ya sauraro to in ka nuna ba ka so kaga dole ba zai yi ba to yanda aka ce ka kiyaye harshen ka gabanin furtawa to kuma ka kiyaye kunnen ka gabanin sauraro to alhamdulillah wannan wato hikima a nan shine aka gari a farko ya waro maka gaɓoɓi mafi hatsari a cikin abubuwan da ya ce ka kiyaye da farko ya ce wa ya zuba alai hifzu lisanihi harshe wa hal ya kubbun nasa ka gane fillahi alama na kirihim illa hafa'idu alfinatihim abinda harshe yake jirgowa yawanci shi yake jefa mutum wuta to kuma sai ya dawo sai ya ce wa yajibu alai huddu basarihi anin nazari ila al-haram waɗannan gabobi guda biyu da malam ya waro su a cikin sauran gabobi sun fi kowanne gaba hatsari game da dan adam in yayi kokarin kiyaye waɗannan to sauran ma duka za su kubuta akwai hadisin manzo Allah da yake duk kullum gari ya waye gaɓoɓi suna yi wa harshe magiya suna cewa ka duk ita ƙillaha jina ya kai harshe ka duk tsoron Allah a cikin mu idan ka daidaita mu ma mun daidaita idan ka karkace mu ma mun karkace kai ne jagora mu duk makafi ne sai yadda ka ja mu duk gaɓoɓin jiki haka manzo Allah ya ce kullum sai sun yi wa harshe magiya cewa ka ji tsoron Allah cikin jagorantar mu da kake yi domin idan ka daidaita mu ma mun daidaita idan ka idan ka karkata mu ma mun karkata wannan harshe kenan shi kuma ido ta wani bangare za ka ga kamar shi kuma ya fi harshe hatsari domin manzo Allah ya ce annazaru sahamun ka gane ai min sihami iblisa akwai akwai ta kalma ma shi gani kibiya ce mai zafi daga cikin kibiyoyin iblis annazaru sahamun masmumun min sihami iblisa ai mun san kwali da baka kwallon ba kibiyoyi ake zubawa ba to a cikin kibiyoyin da suke cikin kwallon akwai guda ɗaya da take da yaki duk sauran ba su da yaki ka gane ya to gani shi ne wannan kibiya mai dafi daga cikin kibiyoyin da iblis ya tanada na farautar ɗan adam yana da kibiya ta harshe yana da kibiya ta ido yana da kibiya ta ƙafa yana da kibiya ta hannu yana da kibiya ta farji wanda duk kibiyar da yake farautar ɗan adam amma kibiya ta gani ita ce mai guba sai ta ɓace yake amfani da ita ka gane ya yi to shi yasa malai ya waro maka waɗannan gabobin guda biyu a cikin gabobin ɗan adam da yi magana farji ba ne abu ne da yake ɓoye sai ido ya gani harshe ya yi magana sannan ke kaiwa ga yin zina ko wani ne hikima ma a wani baiti ya cewa nazarun fabki samatun fakalamun fakalamun famau'idun falika'u kafin a yi zina sai ya yi waɗannan abubuwa guda biyar na farko ne ne nazaru kallo in ya ganta ta gan shi hobbiti sabatun sai murmushi shi ne zai biyo baya fa salamun sai gaisuwa ina kwana ina wuni fa kalamun sannan zance a ina za mu haɗu me zan baki fa mau'idin sai alƙawari rana kaza ga watan kaza a guri kaza fa liqa'u sannan haɗuwa sannan ayi abin da za a yi to me a farko nazaru da ba a yi shi ba da duk sauran ba su samu ba to shi ya sa hikima ma da ya walo maka waɗannan guda biyu amma don karkace su kaɗai ne ya zama wajibi a kiyaye sai yace wai zubu alai hibdu jami'i jawari ai waɗannan su ma suna ciki ko kamar hafizu ala salawati ne sai ku ka ce wa salatu ku kiyaye salloli akan lokacin su ba an gama ba sai kuma aka walo wata aka ce wasu salatul wusta ita ita ba ta cikin as-salawat ai ta ba tana cikin as-salawat amma sai aka ware ta saboda muhimmancin ta to shi ma ya waro waɗannan saboda muhimmancin su da kuma hatsarin su ga dan adam amma ba wai su kadai ne gabobin da ake kiyayewa ba ya kiyaye jami'i jawarihi gaba ɗayan gaɓoɓinsa mastaɗa a matuƙar ya samu iko alhamdulillah sai ne na'am yau a kimawi shafi ina za mu tashi wala ya taƙi alubu dai wala yin taƙidul wudu'u alwala ba ta walwalewa bi masu duburin dai shafan dubura zai ba mun karanta wa bi masu zakarin muttasil bi baɗinin kafi au bi baɗinin asali ba to wannan shafa a zakari ne kaɗai yake warwala alwala game da shafan gaɓoɓin jiki wala ya taƙi gurudu amma alwala baya warwarewa bi masu duburin dan an shafi dubura wala unsa yani wala marena wala bi masu farji sagira haka na alwala baya warwarewa dan mutum ya shafi farjin karamar yarinya wanda bata kai ayi sha'awarta ba ta yi fitsari ya mata tsarki alal misali wala ƙai'in wala amai don kayi amai baya warware alwala wala bi akali lahabi da zurin wala cin naman tsohon raƙumi naman raƙumi cin namansa baya warware alwala yawa karka zo suna kawo hadisi a cikin sahihu musulun cewa manzo Allah ya ce duk wanda ya ci naman raƙumi ya sake alwala wannan hadisi mansuki ne imamun nawawi a cikin sharhin da yawa sahihu musulun ya kawo hadisi ingantacce wanda cewa sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usmanu da sayyidina ali dukkan su sun kasance suna cin naman raƙumi kuma ba sa sake alwala kaga ba za ka taɓa wasu abin duka ban san wasu hadisin ba ko lalle akwai shi hadisin sake alwala in an ci naman raƙumi amma hadisi ne mai suki inda sabon manzala gaba ɗayansu an rawaito hadisi ingantacce ba sa sake alwala don sun ci naman raƙumi wala hijamati haka nan wala yin ƙaho baya warware alwala don an yi ma ƙaho an ja jini ko ka je asibiti ka ba da jini baya warware alwala wala fasadin wala kisan jini wanda ake tsatsagawa da aska ba tare da an sa ƙaho ba shi ma baya warware alwala wala ji ƙaƙa hakin fi salatin haka nan wala ƙyalƙyalewa da dariya a cikin sallah ita dai sallar ta ɓaci amma alwala ba ta warware ba shafi'awa ne a mazhabar shafi'a suka ce mutum ya ƙyalƙyale da dariya a sallah da alwala da sallah duk sun ɓaci wai an masa wani ne punishment don nan gaba ya daina yin dariya a sallah amma a malikiya suka ce a sallah dai ta ɓaci amma alwala ba ta warware ba wala bi masu imratin farjaha haka nan alwala ba ta warwarewa dan mace ta shafi farjinta in dai shafa ta yi kamar da mai ijiya ta wala tanta kidu in masat zahirahu alwata baya warwarewa in ta shafi zahirin farji wakila amma ka sai in altafat idan ta nutsar da ɗan yatsanta me zai ce ai adkhalat yadaha baina shafaraiha ta shigar da ɗan yatsanta tsakanin kofofin farjin guda biyu to fa alaiha alwudu wajibi ta sake alwala wallahu alamu Allah shine masani alhamdulillah ko ne biya to yana yana yana ayyuka ayyau litinin kan akwai aiki na'am wa in waje da in ya same ta ita wa allazzati jin daɗi jin daɗi a hausa namiji ne ko ko a mace a larabci mace ce in ya same ta ita jin daɗin min gairi kasadin ba tare da nufi ba ko ka ba tare da niyya ba alƙasar da almiyatu duk abu ne ya samu jin daɗin lokacin da ya shafar sai ya samu jin daɗin amma a zuciyarsa kafin ya shafar bai yi da niyyar jin daɗi ka gane ya ya samu jin daɗin ولم يقصد أما بين كجن دائم بيني يرجن دائم با تو سابور جن دائم يا كذا مثلا yi ko bai niyya ba ba kai niyya ba amma abu ya faru yanzu alal misali mutum ne ya mutu kaga ai bai niyyar mutuwa ba da ke da niyya ka hannu to rashin niyya zai da shi duniya dan da niyya ba ya mutu shi kenan sai a fasa mutuwa to ko da yi niyya ba inda ya samu jin daɗi game da wannan shafar to kawai alwala ta kame samuwar jin daɗin ya karya masa alwala kuma haka na in yi niyyar jin daɗin amma da ya shafa bai ji daɗin ba sannan kuma niyyar ta karya masa alwala haka na in sun haɗu biyu kuma wannan shine min babu aula ya yi niyyar jin daɗin kuma ya ji daɗin wannan duka zai sake alwala na ƙarshe shi ne bai yi niyyar jin daɗi ba kuma bai samu jin daɗin ba wannan alwalarsa tana sai ne ziya shafi to farkon babi albabul awwal fi dahara babi na farko zai mana bayani a cikin tsarki tsarki an sai dahara a shari'a ta tattaro hukunce-hukunce masu yawa tun daga istinja'u sarkin fitsari da bayan gida da wanke tufa mai najasa ka gane ai da tsarkake gunda za ka yi sallah da taimama da alwala da wankan janaba da wankan haila da wankan jiki duka wannan suna amsa sunan addaharar suna ne shamili da yake tattaro matsaloli masu yawa to shi yasa a cikin masa fasaloli masu yawa kowace matsala da fasalin da ya ware mata to amma babu din yana magana kan tahara tsarki qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahura wa anzalna mun saukar da ma'a ruwa tahura mai tsarkakewa minas sama'i daga sama bai ce ma'an tahiran ba akwai ɗahirun gairu muɗahiri amma ka sai ɗahuru to ya cika dukkan sharadi na tsarkakewa sai malam zai mana fasalar menene alma'u ɗahuru yace alma'u ɗahuru shi ka ruwa mai tsarkakewa ma kana ɗahiran fi nafsihi wanda ya zamanto mai tsarki ne cikin kansa in ya taɓa kan ba najasa bane yana da tsarki kenan shi nafsi mutahira kuma mai tsarkakewa ne ligairihi ga waninsa akwai ɗahiran fi nafsi amma gairu mutahirin ligairi to shi wannan ɗahiran fi nafsihi kuma mutahiran ligairi sai yake kama ilbani kamar ruwan kogi wal bi'ri da ruwan rijiya wal madari da ruwan sama wannan su ne asalin ruwa asalin ruwa ke in ka ga ruwa a duniya ɗayan uku nan ne ko dai daga kogi aka samo shi ko a rijiya aka ɗebo shi ko kuma daga sama ya sauko to waɗannan ruwa ai guda uku kafin zama ɗahiran muɗahiran da sharaɗin izalar mai tagayyar shai'un min ausafihi salasa iza yayin da shay'un wani abu min awsafihi daga siffofinsa a salasa guda uku lam ne tagayyar da jirkita ba menene siffofinsa guda uku wahiyar launi yake launi a ido yana nan yadda Allah ya halicce shi in a kogi aka ɗebo shi yana nan da wannan launin in a rijiyar ne aka ɗebo yana nan da launinsa na asali in a sama ya sauko yana nan da launinsa na asali wa da'amu da kuma ɗanɗano ko da launi bai jirkita ba to shar'i na biyu ya zama ɗanɗanonsa bai jirkita ba akwai abin da zai iya shiga ruwa ba zai canja launi ba amma zai canja ɗanɗano ko kamar fetur in ya shiga ruwa yawanci shi ba mai kone da shi kamar gab da za ka gan shi a saman ruwa amma kana shinshinawa ko ɗanɗana za ka ji walin fetur kaga wannan bai canja launi ba amma ya canja ɗanɗano haka nan rihu da ƙanshi ko wali yana nan da ƙanshinsa yadda aka ɗebo shi za ka iya samun sa baya bai canja launin ba bai canja ɗanɗanon ba amma aka shi yana wali wajen sha ba za ka ji walin ba amma ka ji shi na za ka ji wari to shi ma wannan idan ya jirkita wannan ruwan da ɗayan ukun nan bima ya fakku anu da abin da yake gwatsewa gare shi galiban malin jayi da launin da ɗanɗanan da warin ko ƙanshin sai an rinjayi galibinsa ba wai in ɗan kaɗan ne wanda bai wuce sulusi ba na asalin launin ya jirkita ko ɗanɗanan ko ƙanshin da wannan ba komai amma ya zama galiban ya kai rabi ko sulusani na launin ya jirkita ko ɗanɗanan ko ƙanshin to wannan ba zai yi alwala ba ba zai tsarkake ba ko da kuma ɗahiri ne cikin kansa sai sai maka kalla bane kamar nono in ya shiga ruwa ya jirkita ɗanɗano ko launi wani asali da zuma ita shiga ruwa ta canza da ɗanɗano ko launi waɗannan kaga duk masu tsarki ne ya maka misali da su duk da kasancewa su masu tsarki in suka shiga ruwa suka jirkita ba zai ruwan ba zai tsarkake ba sai dai ba najasa bane ɗahirin ne fi nafsi in ya taba ka ba najasa ba ne kamar da za mu ji a bayanan da za su yi wal bauli kamar fitsari shi ma in ya dirkita ruwa wal azrati da bayan gida su kuma wannan nabin kaga najasa ne su kuma kuntu da suka dirkita ruwa shikenan ya ɓaci baya ba a aiki da cikin al'ada ko ko ibada fa yin tagayyara shawun min awsafihi salasa fa yin idan dai shay'un wani abu min ausafin salasa daga kamanninsa guda uku ta gayyara ya firkita bima zikira da abin da muka ambata ya muka ambata allabanu wal asalu wal qawlu wal ga'ibu ka gane ai wa nahwi da makamancinsa abin da ba waɗannan guda hudun ba kamar sabulu shine ya jirkita ruwan ko turare ya jirkita ruwa kaga shi ƙanshi yake jirkitawa ba launi ba ba kuma ɗanɗano ba to fala shuhu du minhum alwala baya inganta da wannan ruwa walal gusul wala yin wanka na janaba ko na haila ko na biki walal istinja wala yin tsarki na fitsari ko na bayan gari duk ba za a yi ba ko da nono ne mai tsarki ko zuba ce ko kunu ko ruwan dan wake ko ruwan tsari ya jirkita ruwa wannan ba zai tsarkake ba saboda ya alwa to sifofinsa na tsarki sun jirkita ko da abun kuma shi mai tsarki ne to alhamdulillah sai ne marka da fitowa ya himma ya wajen malam garba izziya ko shi ita muka yi risala to ina amsa yana da lahiya risala shafi to ɗari hudu da tamanin samuru dani da jelan bugu risala walil mar'ati ya halatta ga matar aure an tabtadiya ko ta nemi fansa min zaujiha daga mijinta bi sadaqiha da sadaƙinta da ta kalfa a hannunsa au aƙalla ko mafi ƙaranci daga sadaƙin au a kasara ko mafi yawa duka ya halatta ko daidai abin da ya kashe a auren ta mayar masa ya je ya auro wata ita ta samu saki ko ƙasa da haka ko fiye da haka izalin da kun an dararin biya amma fa in neman fansan nan nata bai kasance a dalilin cutarwa da yake yi gare ka ba ba barinta da yunwa yake yi yasa ta nemi fansa ba ba dukan da yake yi yasa ta samu ta nemi fansa ba ba zaginta yake yi ko bakaken maganganu ta gaji ta nemi fansa ba ba ajiye ta yi a gurin da bai dace da ita ba ɗaki yana yoyo ko zai ko zai rikito mata ta mutu yasa ta ce gara ta nemi fansa ba haka kawai Allah zaune lafiya ta ce ta gaji da shi to shari'a dama ba ta tilasta ba ta wai dole sai ta zauna da miji ba ko ba ta kuma ko sun yi aihuwa ta kai nawa ne rana ba ka yanke ita ta gaji ba ta yi to hanya ɗaya ce ta biya fanka kai kuma ba ka da haƙƙi ka ce dole sai ta zauna wannan haƙƙi ka ne shi yasa ya kawo lil mar'ati ka gane wanda yake nuna dama ce ba cewa wa alal mar'ati ba aladin shi kayan nauyi ne yana nuna wajibi ne ya halatta ga mace ta nemi fansa ga mijinta a- da sadakin da ya biya ko ma- ƙasa da haka ko mafi yawa da haka amma da sharaɗin izalai ne ko an darorin jiha idan bai zamanto a game da cutar wanda yake mata bane fa in kana an darorin jiha in ya kasance akan cutar wanda yake mata ne har ta kawo ƙara gaban alkali tana neman ita ko nawa ne a dora mata za ta biya don ta samu sauki to rada adli ma a ɗadu za ta koma da abin da ta bashi alkali zai ce to ta kawo fansa sai ya gama bincike alkali ya gano dalilin da ya sa ta nemi fansa in ya gano akan cutar wanda yake mata ne za a yi ciniki ya dora mata fansa ta kawo idan ya karba sai ya gujiro da cutarwar da muke ke so dalilin da ya sa matan nan ta nemi fansa saboda dalili kaza da kaza ne kana zalintar ta ne shi ya sa ba haka kawai ta ki ka ba za a ce ga kuɗin ki da kika biya fansa an mayar miki wa lazima hul khul'u kuma kul'i ya lazamce ka gane in ba a yi haka ba kul'i ba zai shigo ba in ya gano cewa cutar da ita ke yi ta nemi fansa sai ke to shi ke nan ba za ki ba da komai ba to ba yi da hujja da zai raba aure saboda mai shi miji da ce ya sashi ba amma idan ya kawo idan ta kawo kudin an karba kudin fansan an bashi ba shi kenan kudi ya tabbata ba eh ta bashi abin da ya dora mata ya karba kaga kul'i ya- ya tabbata sai alƙali ce to kai wannan mijin mijin banza ne kana zaune da mace kana mata kaza da kaza ko baka mata haƙƙi ta kaza da kaza shi yasa ta nemi fansa saboda haka ba za a biya ka fansar ba ka dawo da abin da ka karba a bata kuma wancan karɓar da ya yi ya nuna kul'i ya tabbata shi kenan alƙali sai ya rubuta mata kashi ɗaya ya bata shi yasa ma ya ce wal kul'u shi kul'i talqatun saki ne lara da aka fiya da babu komai a cikin saki ɗaya ne talqatun bi ma'ana talqatun wahidatu amma kuma ba ka da iko da zaka ce na mai ne illa bi nikahin jadidin bi ribaha daidai da aure sabo kuma da yaddarta sai ta yadda ka san ko zai yi wuya ta yadda tunda ita ta nemi fansa din sai ka kawo sabon sadaki da yardar awali da yardarta da shaidu a ɗaura muku aure. Eh, yi, inda tawa take yi, ba taka take yi ba? Wani ne ba zai aura ba sai ka gama ita. Amma kai yau kuka yi kuli, an ji ba ma sai ka kasa masa zaki in ta yadda a sake ɗaura muku aure. Ai dama idar ka take yi, baka ga sakin ɗaya ba ne, amma aka tsare aka ce babu komai saboda kul'i ne? Wani ne ba zai aure ta ba. amma kai din tunda iddar ka ake kuma akwai sauran igiyoyi to za ka iya mai da ita wal wal muqtaqatu tahta al abdi nan yana gaya maka halin da mace take iya shiga ta saki kanta da kanta eh wata da ta biya fanka to kamar ta saki kanta ne kaga mutum ba shi yace ya sake ta ba ba takarda ya rubuta biyan fansan nan na kuɗi da ta- da ya kalwa kawai aure ya mutu to haka nan matar da ta sami yanci ta tal'abdi karkashin mijinta bawa da da ita da mijin nata duk bayi ne sai yanzu ita ta sami yanci shi kuma mijin bai yantu ba to ita ma lahalki yaro tana da zaɓi an tuƙi ma ma'ahu ko dai ta zauna tare da shi tana yantacciya mijinta bawa au tu farika ko ta rabu da shi kaga ba ta yi farika ba eh sakin ya dawo hannunta ko ko ta sake shi ko ta zauna da shi an fi kima ma'ahu ko ta zauna tare da shi au tu fariqahu ko ta rabu da shi daga ta ce ita ba ta so to auren ya mutu kaman ta kaman ta kaman ta ce na ta ce kan bayan fada ita ma bai wace ita ce a ni yanzu tunda na samu yanci ba zan zauna da bawa ba tana da dama da halkiyar ta zaɓi zama ko rabuwa eh yi ko ba ka so ko sai dai idan kai ma ka yanzu kafin ta gama idda kuma kana da damar da za ka yi kodo. Ai, ko? والرجعة يملكها الزوج dalilin da ya sa ta sake ka yanzu babu kuma yanzu iddar ka take yi kuma kana yantacce kana da damar yin komi in baka yanzu ba to baka da damar yin komi wa ministara zaujata duk mutumin da ya sayo matarsa a kasuwa yana aulenta baiwar wani ce sai kuma aka kai ta kasuwa za a sayar sai kuma shi yana da kudi ya je ya sayo ka gane yayi to in fa saka nikahu aurensa ya warware daidai a yi zaman auma malakatai manuku dama hanya biyu ne a illa ala azwajihimu aw ma malakatai manuhu yanzu ba zama aure kuke ba kana zaman ubangijin baiwa da baiwarsa da yasa daka da ita ba wai ba wai an hana ka katake ka ba za ku ci gaba da gashi amma dai ba zama aure ake ba ana yawwa daraja ta sauka daga matsayin matarka ta koma baiwarka da ka mallaka kai sadaka da ita ina fata an gane daga ka ce ta ta zama baiwarka kuma bai halatta mutum ya auri baiwarsa ba dama sai dai yayi sadaka da ita in kuma auren kake so da ita to yanzu sai ka yanta ta sai kuma ka kawo sabon sadaki in ta yadda sai a ɗaura muku aure yanci ba ka ce yanci kai ka san ma'anar yanci ko tana da yanci ba yanzu tana da yanci in mutum ya samu yanci kan ba sai abin da ya zaɓa wa kansa ba yanzu ta samu yanci ba ba baiwar ka bace ba baiwar wanda ya aula maka bace kuma auren ka ya warware lokacin da ka mallake ta to ana yin auren dole ne ko yarjejeniya kuka yi in dai ka yanta ta kai ta yi ta sannan ta aure ka gara ba ka hakura ku zauna a zaman baiwarka kana da iko kai yanda ka ga dama da wa yake wannan magana ka taɓa ganin yantacce ya koma bawa ba taɓa yin wannan ba yantacce ya koma bawa sai dai in yaƙi ne ya ci ku aka kama ka aka je aka sai da to alhamdulillah sai mu kwana wa dalaqul abdi talqatani sai ne عدوي حاشية العدوي حاشية العدوي شايفين أنا حاشية العدوي قريبة ستين ترى ماذا متاجي نعم ثم سنة ذاك فيه كو ثم سنة سنة مالا يا يا بيانتا a mataki na biyu daga islami ne aka mai da shi fi'ili ya zama salla akwai salla akwai sallasa akwai rabba akwai kabbasa saddasa sabba'a ka gane ai yawwa salla masu da ba ma ba suna cewa wa salla bi mala'ikati qudusi ba ko me suke faɗi eh masu ba suna faɗa da farko Allah ya ce yana yi wa annabinsa talati sannan watanna sai ya biyanta bi mala'ikatu qudsihi da mala'ikun tsarkin fadarsa ba cewa inna Allah sai ce wa mala'ikatahu kaga suna Allah ne a farko ai ya fara da ambatan zatinsa وصلى بملائكة قدسه sannan wa ayyuhal mu'minina min jinnil alami wa insi wanda ba su suke cewa ban duk zamanin alƙali salihu ka da cewa da kada muke kawo ta muna haya saboda duk sati a hudu ba ta biyu ita ake karantawa ita ce hudu ba ta ƙarshe ka gane ai sannan din ya biyanta sannan wa ayyaha su mu'minai ba ukun ta su yayi ba dan kana sai Allah uku irin na Yahudu sai aka kauce wannan tsari da sai a ce sallasa bil mu'minina amma sai ce wa ayyaha sai Allah yayye kuwa ba ya cewa ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi ba to daga ayyuhal ladzina amanu aka samu wa ayyaha shi ma aka mai da shi fi ilimadi kaga da ai salla wa ayyaha daga ya amma yadda muka yi wa muka sa abin da ake nufi kalmomi ne masu zurfi sannan ayyaha daga ayyuhan lazina amanu sallu alaihi ba sa yi kana na gidansu a aje ba sa ɗauko ta a burgewa ne da zamananci to ina yanzu a ina muke magana sanna muke yi ko a shafi na ɗari da sittin da tara ban ga gulun ba ne to na gani ثم صلى ببيان ما يجزئ المرأة في الصلاة sannan malam mai adawi ya biyanta maka da bayanin abin da yake isar mace na tufafi fi salati cikin sallah ai da farko duka karatu muka yi a baya a farko muna bayanin tufafin da yake isar namiji yin sallah ne da wanda baya isa da kuma wanda aka karhanta ko a farko ba yace wa aqallu ma yusalli fihi rajulun min al-libasi thawbun satirun min dir'in aw rida'in ba to yanzu kuma sai ya biyanta maka da abin da yake isar mace yin sallah na tufafi tufan da yake isar namiji sallah ba shine tufafin da zai isar mace yin sallah ba faqala sai ma yace wa aqallu ma yujizu al-mar'ata mafi kalancin abin da yake isar mace macen kuma alhurrata ‘yantacciya, albaligata balagaggiya, su ma matan nau'i-nau'i ne. Shi mai risala kawai ya kawo maka akasari, yawancin mata masu sallah balagaggu ne ‘yantattu ne, sai ya rinjayar da mafi yawa akan mafi kankanta. Amma hukuncin mata a sallah ɗin yana bambanta. Shi ya sa mala ya ce maka alhurrata albaligata. Mafi karancin abin da zai ici mace ‘yantacciya balagaggiya minan libasi na tufafin fi salati cikin sallah shai'ani abu biyu ne a haduhuma ɗayansu shi ne addir'u riga alhasifu mai kauri alhasifu ana rubuta shi bil ha'il muhmala da haka ɗaya wanda ba a masa ɗa ba ka'un ba ne ha'un ne Allah ruwayatu sahiha abu sa ruwaya ingantacciya da ta zo a wannan suna amma fa waruya bil kha'il mu'jama an rawaice shi a wata ruwaya da kha'un wanda ake masa dugo ajiru al kasifu wa ma'anar ula ma'anar lafazi na farko al hasifu bil ha'il muhmala al kasifu shine abu mai kauri kaga shehu ba da ma'ana bil musallafa al kasifu ana karanta shi da mai aya uku ita ce ta al kasifu karkasa sadi irin na alhasibu ta sadi ne kar ka sa sinun alkasifu bil musallafa wa ma'anar saniya ma'anar kalma ta biyu alkasifu bil kha'il mu'jama shine asatu mai suturcewa ka gane ai to abin da yasa wannan ba zai zama ingantacce ba duk da shi ma ana iya karɓar ma'anar asatu mai suturcewa a gaba ya ce allazi as-sadiqul ladhi yasturu zuhura qadamaiha kaga an riga an cire waccan ma'anar ko to alhasibu shine ruwaya sahihiya wanda yake mai kauli wanda baya siffanta jikinta ma'anar as-sadiqu ay al-kamilu cikakken tufa ba gajere ko kindilalle ba za ka samun tufa mai kauli ne alhasibu amma iya nan yake kaga bai zama cikakke ba ko tsawonsa eh iya ƙauri ne ko iya idan sahu bai rufe kafa ba kaga bai zama mai asajugu ba sai ya maka ta'arifin asajugu ai allazi yasuru zuhura qadamaiha wanda yake suturce mabayyanin kafafuwanta guda biyu in dogon riga ce sharaɗi kafin mace ‘yantacciya balagajiya ta yi sallah da ita sai ta sauka ta rufe kafafuwan ko ruku'u ta yi ba ta ɗagawa ta baya a ga kafarta ko sujjada ta yi ba ta ɗagawa a ga tafin kafarta shi ne sharaɗi wa shay'un sani in kuma irin mata yin ne da ba sa sa doguwar riga sai dai riga da zani to sharaɗi ne zanin ya zama ya sauka ya rufe zuhura kadamai ya mabayyanin kafafuwan da guda biyu wa shay'un sani abu na biyu da yake isar mace daga fi abubuwan da yake isar mace yin sallah shimarun a samu mayafi himar bi kasar al-mu'jama da kisran hasa hakalami mai ruwa da ake masa dubu shi kimaru shine ma yasturu ra'asa abinda yake rufe kai wasu digaini da kayakaye guda biyu su digi nan gefen wuya shine asu digaini to gaba ɗaya yana rufewa iya kewaye fuskanta kawai ake gani idan ta sa wannan kimar ɗin to ko da ɗan kwali ne yana isa yin sallah da sharaɗin rigar da aka saɗin wuyanta kamar irin wannan ne ɗan kwalin da aka rufe ya sauka ya haɗu da jikin rigar ga dogon hannu iyalan kuma ta sauka ta rufe kafa shi kenan an samu sharaɗi na yin sallah aha kimar ɗinnan asalin abin da ake rufa kai da shi ko da ɗan kwali ne ko haf sunna ne ko hijab ne ko gyale ne inda ya cika sharaɗin na alhasifu mai kauri zai rufa kai da kunne da wuya to shi kenan ya amsa suna na timar jami'in su shine kumur da Allah ke wani ya biribu na bi kumurihinna ala jubihinna jam'u kimarin kenan sai ne ta taƙallau da take nan natsuwa take naɗa kai ai ta suru da take suturtuwa da shi abinda ya kyau mai shari ya ce ta tafattaru tunda ta takallau aka ce tar guda biyu ce to amma nan shari ma sai ya zama ta tafattaru amma babu laifi ta surdihi da take suturtuwa da shi ka gane ai me take suturcewa da shi sha'araha gashin kanta wa uluqaha da wuyanta ya zama da kunnanta da wuyanta da gashin kanta duk a rufe to in ta samu wannan abu guda biyu ta cika sutura a sallah ka gane ai kuma shi aka sharɗanta mata in za ta zauna tare da ajinabi wanda ba mijinta ba ba muharraminta ba in dai za ta zauna a gaban wanda zai iya aurenta a shari'a to da irin wannan shigar ake so ta zauna da shi bai halatta ya ga komai a jikinta ba in ban da kewayen fuskarta da tafukan hannunta in ta bari wani ajinabi ya ga dan yatsan kafarta ta aikata haramu Allah zai rubuta mata zunubi domin ta bayyana tsiraicinta a gaban wanda ba mijinta ba ba muharrami ba ko ya ga gashin kanta ko ya ga zura'inta ko ya ga wuyanta ko ya ga kunnanta ta aikata haramu in dai ajinabi ne ba muharrami ba yanda aka shakanta mata sutura a sallah aka aka shakanta mata wannan suturar game da ajinabi ba ne wanda ba muharrabi ba ba miji ba ba ka ji abinda mai iziya ya ce maka ba ai sai da ya fara kawo ajinabi ina fara ya ce a menene yake cewa ya ce suturar mace ma'al ajinabi tare da bare sai ya fara kawo wannan sifofin sannan kuma ya ce shi ne kuma shukurar ta za ta yi a sallah saboda ya san takacin da mata suke da shi a wannan jami'i eh so in ka gaya musu ma suna yi a sallar ma ya ake yaki da su tuku a sallar ma a samu cikakkiyar sutura tuku ba ma a wajen sallah ba gaskiya mazan sun fi laifi saboda ba sa gaya musu wata babu da san wannan sharaɗin ba wa min sharɗi yana daga sharaɗin tufafin mace a sallah ko shi kimar ɗin shi ma an ya kuna kasifan ya zamanto mai duhun saƙa ne gairu wasifin ba mai siffanta jikinta ba ba shara-shara yake ba wanda ana ganin in farata ana ganin farin fatar da ta ciki ko ana ganin launin atamfar da ta ɗaura ka san akwai hijabi ma yanzu da suke sawa yana siffanta irin launin atamfar da mace ta ɗaura to wannan haramun ne mace ta fita da shi ko ta yi sallah da shi domin ya sifu jasadi ya yana siffanta jikinta wa ushira min kalamihi mala yace an yi riko daga zancen mai risala ga tatimimin ta a gaba ko ba tatimimu ba shi ne cikar zance wa ushira min kalamihi an yi riko daga zancen mai risala wannan jumlolin da muka karanto gaba ɗaya na suturar mace a sallah annahu yajibu alal mar'ati ashe yana wajaba akan mace kenan an tastura jami'a badani hafi salati ta suturce dukkan jikinta a cikin sallah gaba daya gairul wajhi wal kaffaini duk da malam bai istisna'i su ba banda fuska banda tafuka hannu tafin hannu kaffu nan ne kaffu duk wani abu a jikin ta wajibi ne ka fitirce yan banda kewayen fuska da ake wankewa a alwala ka ga ko alwala ba a wanko kunne ai to shi ma dole ka rufe shi a sallah ba a wanko gashi dole ta rufe ko silin gashi ɗaya ta bari a waje kai sallah ba ta da sallah ita da wanda ya sallah tsirala duk ɗaya ne domin wajibi ne an tastura da ni a bada ne hafi salati sun ce gaba ɗayan jikinta a cikin sallah wannan ba zai hana sallah ba a bayan ne ba eh to kai ne kai ka kalla ne kai ka fuska aka ce ka gani ba hannu ba ba da fuska ake gane mutum ba ana gane mace da kwalliyar hannu dole a raba muku laifin da kai da ka gani da ita da kai sai ne yawa askari yawa ina ne isadu na'am to ma da ba su ba su ma da lamun gudu sai ina kuka lokacin da kai da usaidu kuka ji dai ya ce zai zai aiko usai to ina za mu tashi fasulun rabewa insha Allah in kuna tashi ba za ku dena zama amma fasulun rabewa ke na insha Allah muna muna cikin kitabul aqdiya ba fasulun man asabata haƙan ala ga'ibin duk mutumin da ya tabbatar da wani haƙƙi ala ga'ibin ga mutumin da baya gari to hukima lahu za a yi masa hukunci a karɓo wannan haƙƙin a ajiye wa ga'ibin nan har sai ya dawo amma da sharaɗi ba da ilafihi bayan an rantsar da shi shi wanda ya tabbatar da haƙƙin ya ce wane yana bin wane kuɗi kaza kuma ga shi wane nan yanzu baya nan to tun da kai kaɗai ne adali da ka shaida to za a baka rantsuwa ta zama cikon shaida rabin shaida za a rantsa da shi ala adamin ikitibai abu salashin jiya ka rantsa da Allah wannan nan da ta kawo ƙala bai biya wane ga'ibin nan kuɗinsa ba kafin ya tafi kafin ga'ibin ya bar gari sai ka rantsi akan ba a biya wannan haƙƙin ba ba wai ana inkarin haƙƙin akwai ba ba shi kamar ana iya biyan ka kai da kashe daɗin watakila baka san ya biya shi ba to sai ka rantsi ala adamin iki sai ba a guda rashin biyan wannan haƙƙi wal ibra'i lahu da kuma rashin kubutarwa lahu ga wannan wanda ake bi bashi wal ihalatu da rashin juyin bashi ka rantsi da Allah ba a yi juyin bashi na wannan haƙƙin kafin ya tafi ba da zai ya haɗa su da wani wanda yake bi ba shi ya ce in ka tashi ka karɓi abun wani ba duka wannan yana yana iya faruwa ya kan haƙƙi to sai ka lalle duk babu ɗayan ukun nan babu adamul ikitida wa adamul ibra'i wa adamul ihala sun sannan in kana da humalun in shi wannan to can ashe ala ga'ibin farkon nan can mun balo ma'anar a farko man asabata haƙƙan ba da ga'ibi aka ce ba ala ga'ibi a kan wanda baya nan wanda baya nan ne ake bi ba shi yanzu wata wane da ya tafiya ina bin ka kuɗi ya tafi bai biya ni ba to za ka rantse a kan bai biya ka ba kuma bai kubutar da kansa da wani abu da ya musanya maka ba kuma ba a yi juyin bashi ka je ka karba a wajen wani ba to sun ma in kana lahu malun sannan wannan ga'ibin da aka tabbatar da haƙƙi a kansa ya tafi ko wataƙila saboda bashin ma ya gudu ka zan ana yi bashi ya yi wa mutum yawa zakara ya bashi sa'a ya gudu ya bar gari to idan ya bar wani kuɗi ko kadara nan ce malu duk abin da za a iya sayarwa ya kawo kuɗi shi ma kuɗi ne to hukima za a yi hukunci istifa'i haƙƙihi a cika wa mai kawo ƙarar na haƙƙinsa minu daga wannan kuɗin in gidansa ne a je a sayar a biya bashin ko matarsa suna ciki da 'ya'yansa in gona ce ko ta gado ce ya gada a sai da ita a biya mutane kuɗin su wa illa in bai bar wani kuɗi da za a biya wannan haƙƙi ba in ta hal hakimu to hakimi ya cike bi ma'ana ya aika ila mawdi kasmihi zuwa gurin shi abokin husumar tasa wancan da ya gudu da kuɗin nasa ya aika masa da wasiƙa da kitabin da wasiƙa makatumin wanda aka mata sitam ɗin kotu maktum daga alkhatam ne sitam ya tadammanu subutan haƙƙin mahkum bihi wasiƙar da take ƙunshe da tabbatar haƙƙin da aka yanke hukunci gare shi wanda ya kawo ƙara game da haƙƙinsa da yake binka baka biya shi ba ka tafi kuma mun rantsar da shi akan baka biya shi ba ko kaza da kaza din nan saboda haka kuma kai baka bar wata kadara da za a sayar a biya shi kuɗin sa ba saboda haka idan wasiƙar ta zo ya shahadu adalani zai haɗo ta da adalai guda biyu da za su ba da shaida annahu cewa shi alƙali da fa katabahu ya rubuta wannan takarda wa katabahu shi ya buga tamɗin kotu a gabansu aka yi don wani zai iya zuwa ya tashi su tabbin kotu ya rubuta wasiƙa a gidansa ya aika wani don ya ta haƙƙinsa to sai an haɗa da adilani da za su bada shaida a gaba wanda aka kaiwa cewa lalle alƙali ne ka taba hu wa ka taba hu ya rubuta shi ya buga masa su ya yi saini da ba a saini kawai su ne to daga baya kuma aka gano inda ana yi su sam ɗin jabu sai an yi saini duk da haka wasu suna fatan sanin din wani wa madmunuhu sannan abin da yake kunshe sabitu matabbaci ne inda hu a wajen alkali akwai irin wannan a wajensa in ka dai zai iya da kowa ya karanta maka wa yujalla fi al-mahkumu alai a cikin wasikar kuma ana yaye al-mahkumu abun hukuntawa alai gare shi fi cikin wannan takarda imani a duk hukuncin da aka yanke a cikinsa za a yi bayani dalla-dalla bima yumayyizuhu da abin da yake bambanta wannan mutumin an gairi ga barin waninsa kada ce a'a to ai ai mutum mai mai suna kaza ai suna da yawa nan ba ni bane to sai an yi ikiya wanda shi kadai ta shafa tana bambanta shi ga barin waninsa ko kuma a'a shi wancan da zai aiko wasiƙar shi ma sai an yi bayani wane na wane ko wane baban wane ko wane dan wane ko wane ne sai da kaza abin da aka fi shahara shi kadai ya shahara da wannan inkiyar shi ma wanda za a aika wa sai an masa irin wannan mayu mai yi zuhu abin da yake bambanta shi an gairi gabalin waninsa fa idan ta masa alal manquli ilai idan wasiƙan nan ta alƙali ta likitar game da wanda aka kira to wannan wasiƙa alaihi zuwa gare shi cewa wannan takardar wa take nufi akwai iltibasi an samu rikitarwa ba ta ayyana cikakken yadda za a gane wanda aka rubuto wa wasiƙar ba to lam ya hukum alƙali ba zai yi hukunci ba hatta ya rubuta sai ya tabbatar annahu muradu lalle wannan mutumin shi ake nufi lam ya hukum ko lam hukam ba wata nuska wanda ba tamu ba naka yi to lam ya hukum dai ai lam shi ke da dama ya da kaula san zai ke nema zai iya zama yi hukam rufuwa ta dawo ya fata ta koma kaula sai zama lil majhuli lam ya hukum to shi alƙali Naka sai lam hukam ba za a yi hukunci ba lam ya hukum alƙali ba zai hukunci ba hatta ya zubuta har sai ya tabbatar annahu al-muradu wannan mutumin fa shi ake nufi da wannan kara ka ga abin da yake nufi alƙalin ya rubuta takaddar a nan ba mutumin za a kaiwa ba alƙalin wancan galin za a kaiwa hukuma da hukuma yanzu ko ƴan sanda daga Legas wani ya ci kuɗin wani ya gudo garin nan in an aka suka tashi zuwa an suka zo ba da mutumin za su nema ba sai sun zo police station sun sanar da cewa daga gari kaza su daga famin da aka ba su na izinin kamawa ne sannan hukunci ya dawo wajen polisawan garin su za su ba su nasu polisawan da suka san gari bayan sun yi bincike sun gano inda mutum sannan su je da polisawa in an kamo shi kuma za a kai shi wajen polisawan nan su ma su rubuta sun danka mutumin nan a hannun polisawan da aka turo sannan su bashi shi su tafi da shi wannan tsohon hukunci ne to a nan ana magana da alkali na biyu ne wanda mutumin da aka aika wa yake garinsa idan aka kawo masa takardar da shaidu guda biyu da alkali ya rubuta idan ya rikitar to ba zai yi hukunci ba hatta ya rubuta sai alkali ya tabbatar ya yi bincike ya sake aikowa an sake dawo masa da wasiƙa da bayani annahu muradu lalle wannan mutumin fa shi ake ne to sannan zai yanke hukunci sannan shi ta ba takarda ta biyun ya shahadu adalani inda husu ma a samu shaidu adalai da za su ba da shaida inda a gaba alkali bi zalika lalle wanda shi ake nemi bayan shaidun farko fa da suka kawo takardar da ta likitar to sabuwa da ta zo sai an samu wasu daban za su ba da shaida lalle wannan mai inkirwa na ake ne cewa kanan makatubu abinda aka rubuto din nan an aiko shi ne ilaihi zuwa ga wanan nan lalle shi ake nufi au dai in ba shi bane a ba shi ake nufi ba wani ake nufi dole sai an tabbatar kafin a ce ya biya wannan haƙƙi to alhamdulillah sai ne akwai aqrabul masalik kafi na nawa shafi na to ina muke ko ina za mu tafi yawa ina ne a ƙarshe to na gani a a wikita sara ko ya taƙaita ala isma'i nafsi abu sajiyar da kansa fi jahariyatin a cikin raka'a ta bayyane ka gane ai au ala isma'i mayyali ko kuma abu sajiyar wanda yake bin sa a baya fi sirriyatin a cikin raka'a ta asirce ka gane ai to wannan duka zai sujjada ba'adi a cikin jahariya sai karatun da shi kansa baya jin me yake faɗi yana motsa baki dai zuciyarsa ce kadai ta san me yake karanta kunnensa baya jin me yake faɗa kuma raka'a ce jahariya yayi wannan ka san lafazin lisahin halin yana bibiyar mu yusannu lisahin yau an san mutumin da ya rab kanuwa game da bayyana karatu ya asirta da shi kansa baya jin abin da yake faɗi au ko kuma ala isma'il man yalihi baya bayyana wanda zai jiyar da wanda yake bin sa a baya fi sirriya a cikin raka ta asirce au ne to muna maganan wala su juda ne a ce ko au yi ta ala isma'il nafsihi fi jahariya wannan kenan babu to zai sujjada ba abi أو على أسماء من يليه في سرية وكما ركع تأثر شيء يتقيتا أبو ساجد وند يكي بنس أبايا في سرية أشي ركع تأثر شيء أو أدار مامومه ko ya juyo ma mun yaminihi bangaren damansa duka wannan babu sujjada a kansa mamu ne da ya zo sai ya tsaya a gefen hagunsa shi kadai ne liman babu ya zo ya tsaya gefen hagu sai ya kama ya jawo shi ya kewayo da shi gefen damansa wannan aiki da ya duka babu wata sujjada a kansa wa sajadal ba'diyya idan mutum ba da ta kama shi zai sujjada ba'di bi niyatin da niyya tunda a wajen sallah ne sujjada qabli sai niyyar sallah ita ce niyyarta tunda aikin cikin sallah ne amma ita ba a ji tun da an sallame kaga an fita a sallah to zai sujada ba adi ne da niyya a zuciyarsa ta yin ba adi wa takbirin kuma zai mata kabbara fi kabdihi cikin sunkuya wasa zuwa sujadan wa raf'i da tsagowansa daga sujadan wa tashahhudin kuma zai yi wa ba adi tahiyya wa salayu kuma zai mata sallama bayan sallamar sallah wa sahhat sallah ta inganta in kaddama in ya gabatar da badi alal salami abu sa sallama ka gane yayi sujjada badi ce ta kama shi amma kuma sai yayi ta kafin ya gabatar da ita akan sallama kafin yayi sallama yayi ta kamar kabli sallah da sujjada ta inganta inda ya san me yake ya san kuma ba'din ce ta kama shi kamar da mai azama ce maka walau qaddama sujudal ba'diyya aw akara sujudal qabliyya ko walau qaddama sujudal ba'diyya aw akara sujudal qabliyya ko fa hattala su wala shay'a alaihi kuma saboda an taba ganin manzo Allah yayi haka abin da ya shafi kabli ne aka ga yayi ba'di abin da ya shafi ba'di ne aka ga yayi kabli in ya baddala gurbin su sallah ta inganta wa asima ma ya yi laifi kowace ya bata a gurbinta shi ne ake so in ya baddala mahalli sallah ta inganta amma asima wa kuriha ta akirul qabli an karanta jinkirta qabli ita kuma ita ba za ta yayi zunubi ba qabli ce kuma sai da ya sallama sannan yayi ta wannan yayi makaru amma duk dai magana sahad sallah ta inganta وتجد مسبوق أدرك ركعة القبلي مسبوكي da aka tsere masa wata raka ko wasu rakawoyin sallah ya dace wata zai yi sujjada alqabli sujjada wato rak'at alqabli eh masbuqu adraka rak'at alqabli masbuqin da ya riski raka'ar da za a yi qabli wata ta raka'ar qabli raka'ar kalshe ba raka'ar kalshe ake yin sujada kabli ba? To, zai yi sujadar nan ma imani tare da limaminsa. Masu bukin da bai rizki raka'ar kabli ba fa raka'ar karshe har bai samu ko raka'a ne. To shi ba zai yi ba kenan. Ka gane maganar? Raka'ar da ake mata kabli dai raka'ar karshe. Mala yana so ya ɓadda sawu ne. Ya ce mana raka'ar karshe mana. ya ce mana raka'atul qabli raka'at da ake sujada qabli ta ce raka'ar karshe to duk mutumin da ya same ta wanda ya samu raka'a uku ma ai ya same ta wanda ya samu raka'a biyu ma haka ita ya samu wanda ya samu raka'ar karshe ma ya same ta yana nufin mutumin da ya rusu ko da raka'a ɗaya ne cikakkiya to zai yi sujada qabli ma a imami tare da limaminsa in sajada amma in limamin yayi don ba za ka yi gaban kanka ba sai ya yi sannan kai wa illa in limamin bai yi ba kun samu saɓanin yaƙini shi yana da yaƙinin bai bar wannan abin da yake jawo ƙablu ba sai kana da yaƙinin ya jawo eh to fa'alahu mamun nan ya aikata ƙablun nan linafsi shi da kansa dama ba su guce ne kyale shi tunda ya ƙi yayi sallama kai ba baka da damar da zaka ci kwarkawayinka ba in ka zo ta ka ta karshe sai kai dama masu buki ne a dama dole sai ka kawo raka ko raka'o'i in ya yi ku yi in ya ki ya yi kai in ka zo karshe kai ko kullu ala ya ki ne ina fata an gane wa in lam tudrik mujibahu in baka liski abin da yake wajibta yin qablin ba masabuki ne da ka zo an ɗago daga raka'a ta ƙarshe na ruku ba ka samu ko raka'a ɗaya ba kai ka bar rahama ka bi sujjada ko zaman tahiya to idan yayi sallama eh wa illa to wannan illa mubalaga ce a shi wa illa yudrik mujibahu mutumin da ya riski raka'ar ƙarshen nan zai yi wannan sujada kabri tare da liman ko in liman yaƙi shi zai yi a ƙarshen sallah ko da bai riski abin da ya wajibta kablin ba a raka'ar farko ne liman ya rafkanuwa ya bar karatun sura ko ya rafkanuwa ya bar zaman tsakiyar sallah kai kuma a raka'a ta uku da ta hudu ka samu kaga baka riski raka'ar da aka yi rafkanuwa abin da ya wajibta kablin ba to dole ne sai kai wannan kablin tare da liman in bai yi ba dole a ƙarshen sanar ka sai kayi in din ta zama mubalaga ce ko da da riski abin da ya wajibta kabulin ba in dai ka riski ka da cikakkiya ta ƙarshe to sai kayi wannan kabulin wa akaral ba'diyya shi wancan masbukun adraka raka'atal qabli din ba su bukin da ya diskira ka ta ƙarshe da ake ƙablin idan ba a dace to ta kama liman fa wa a karar ba'adiyya ba su bukin nan zai jinkirta ba'adi sai zuwa ƙarshen sallar an yi sallama fa in sahabi na ƙasin idan mutum ya yi rafkanuwa da yin raki kaɗai ƙaddamahu ya gabatar da su da ita ce kabili domin rage ake wa kabili ba ƙali ba wala su da alamu utanne saha halatar kuduwaci kawo inda mulakar wannan karo ba a sujjada babu sujjada ta kabili ko ta ba'adi alamu utanne akan mai yin koyi da liman saha da ya yi rafkanuwa halatar kuduwaci a halin koyi da liman ina fata an gane wa sahu lumamuni ya hamiluhu imamu wannan hukunci ne mala ya jujjuya shi a nan duk rafkanuwar da mamu ya yi a cikin sallah liman ya ɗauke masa ka gane ai illa an ya kuna min naƙasi faridatin ba daidai yana kan ragin farilla ne wannan ba zai ɗauke ba to a nan rafkanuwar da mamu ya yi abin da yake jawo kabli da ba'adi ya kasance halakar kudwata halin da yake koyi da liman idan masubuki ne liman ya yi sallama ya tashi yana ciko abin da ya tsere masa ya rabu kanuwa to liman ba zai ɗauke ba ina fata an gani shi ya sa mai ahalar ya taimaka wa iza su hal masubuku ba ada salamin imani fa huwa kalbu salli wahadan wannan hukuncin gaba daya nan ma da dunkule su a wannan kalmo cewa idan ma mu yayi rafkanuwa a halin da yake koyi da liman to wala su duka kaga magana ta kare in bayan liman yayi sallama ne ka tashi cikowa kai rafkanuwarka ko da kai masubuci ne ai ba a halin kuduwa ba ba a halin koyi kai ba a halin cikowa ne to wannan za ka yi abinka za ka yi ba abinka domin ba zai ɗauke ma ba sai me wala ne haka nan wala su juda li tarki fadila wa wala nabi ne babu sujjada don barin mustahabbi aw sunnatin ko wata sunna khafifa sassauka wanda ba asirtawa ba ba bayyanawa ba kowace iri ce sai sun zama biyu wala tabdulu sallah ba ta ɓaci bi tarki ba'adi da barin sujjada ba'adi ka gane ai in ba ji ce ta kama ka da kai sallama sai ka manta ka tashi kai tafiyar ka a sallah ba ta ɓaci ba ko shekara nawa za a yi wa sajadahu amma dole zai sujadu ba adin nan ba mata zakarau duk lokacin da ya tuna shi mantuwar ba adi baya ɓata sallah sai dai tana na akan ka duk lokacin da ka tuna wala bi tarki qabliyin haka nan babu sujada a sallah ba ta ɓaci don mutum ya manta sujada kabli an sunnata ni ga abin da yake sunna biyu ce wanda ta jawo kablin abin da bai wuce sunna biyu ba barin fatiha da tsaya tura da tsayuwarta ko tahiya da zamanta ko kabbarori guda biyu a cikin sallah ko sami Allahu sallallahu alaihi sau biyu duka wannan in su suka dawo kablin mutum ya manta bai yi ba har lokaci ya tsawo baya bata sallah wasajadahu zai yi sujjada ƙablin nan da ya manta ya yi sallama in ƙaruba idan lokacin sallama ya kusanta bai daɗe da yin sallamar ba yana ce assalamu alaikum sai tun af a ce ƙabli ta kama ni to ya koma ya yi wannan sujjada ƙablin kaga a zahiri kamar sujjada ba ba a yayi to a hakika sujjada ƙabli ne wannan sallamar da ya yi ta farko rafkanuwa ce kamar ya yi ƙarin sujjada ne ko ya yi ƙarin raka saboda haka an jefar da ita tun da ya tuna ya yi sujjada guda biyu ita ce ƙabilin wata sallamar an jefar in ya gama ƙabilin ya yi sallama to yanzu ne ya yi sallamar sallah ina fata an gane yawwa ya an samu naƙasu da ƙari can ya rage abu da ya jawo ƙabili nan kuma ya ƙara rukuni sallama da ya dawo ba'adi to an jefar da ba'adin li annahu yugallibu janiban naqasi ala janibin ziyada idan sun haɗu kenan wa illa in kuma bai tuna a kusa ba sunna biyu ce ta jawo kabulin bai tuna ba sai da ya sallama kuma lokaci ya yi tsawo sannan ya tuna fa kabul ta kama shi game da sunna biyu da ya bari ko sunna ɗaya muwakka da asirtawa gurin bayyanawa ya bari to sakala sujada kablin ta faɗi ita ba alama kwanta lokaci ya yi tsawo ko dai sallah ta ɓaci in ya kai sunna uku zuwa sama ko kuma sujada ta faɗi akwai saura akan wannan hukuncin wa ba'ala sallah tana ɓaci in kana an salati in kablin ya kasance game da sunna uku ne san ba an ce an sunna ta yi ba to sallah ba tana ɓaci idan aka manta sujjada kabli har lokaci yayi tsawo kuma ya zamanto an salati sunani ake nufi sai ce an salatin kawai tun da ya ce maka sunna sai ne a baya ba sai ya maimaita maka sunan sunna ba sallah tana ɓaci in ya kasance kablin nan da aka manta lokaci yayi tsawo an salati sunanin game da sunna uku ne aka bari ya dawo kabli ba a tuna da wuri ba har lokaci yayi tsawo sallah ta bashi yawwa wa dalaba ka ji magana ya kai sunna uku wa dala kuma lokaci yayi tsawo sallah ta bashi to sai mutane ka tarki rukuni wa tadarakahu illa min sallim alhamdulillah na'am Eh. Ah? kai baka je wancan ba za ka jira kana zaune kabilinsa ya sallame sannan ka tashi ba da maka ta ci ko sallah liman bai sallame ba ba da za ka bi in ka bi kuma sallah ka saba shi ya gaya maka a cikin ahalari yace daidai irin kanuwa ce ba jahilci ba sai dai mantawa kai ka bi sai ne Allahu alwadi ala alqasim yazo to Allahu alwadi shafi na nawa to mun yi na hudu a mun yi na biyu ba Allahu alwadi shafi na hamsin da shida a namu tamrini na uku atim kullu jumlatin min aljumal alatiya ka cika kowace jumla daya daga cikin jumloli masu zuwa bi wadi ismin munasibin fil makanil khali da sanya suna da ya dace da wannan jumla a cikin kowanne guri da yake mawufanci inda aka yi dashi dashi guda uku nan washkul ashirahu kuma kai wasalin ƙarshen kowanne sunan da zaka kawo mai dai ya gane ka gane jaru wa majarurun ya can wanda muka yi jiya ya cire maka harful jarrin ne ya kawo maka ismul majrur to anan kuma ya cire ismul majrurin ne ya kawo maka harful jarri kai za ka nemo sunan da ya dace kamar yadda ajiya kai ka nemo harafin jarra da ya dace da kowace jumla to a nan kuma ya ka harafin jarra kai za ka kawo sunan da ya dace da kowace jumla kaga kamar ya akkasa abin da ya mana jiya kenan baretul kalama na sheka alkalami sai ka ce bi musa da aska ko ba da shi da suke shekawa ba malaman da da aska daga suna sai ka kafin reza ta samu baraitul kalama na teke alkalami sai ka ce bi musan amma sadun ne da aska kaga wannan sunan shi ya fi dacewa in kuma mun samu sunan reza da larabci to ne sunan reza duk da yadda ita ake sai ka alkalami sai ku baddala ta da suna aska na biyu shi ne yushinil mu'allimu malami yana yin yabo sai ka ce alat tilmizi ga ɗalibi wanda yake almuhazzabi mai kyakkyawar ɗabi'a yusa'ul mujrimu ana kora mai laifi ila sijini zuwa fursuna a sijini shine zai dace yanzu lulmaɗar ruwa yana sakowa minas sama'i a sama'i ta tafi dacewa yustakarajin zahabu ana fito da zinare ne minal ma'adini daga ma'adini baramu al'aƙilu mai hankali ya buta ido yana nesanta anin zambi gabanin zunubi in magana ta addini ake mai hankali duk yana nesantar zunubi tusna'u al-ahziyatu ana sana'anta takalmi sawu ciki minar jirgi da fata yawanci da takalma da fata ake yi tanzurul bintu wada albintu ya mace tanzur wada tana duba fuskanta fil mir'ati a cikin madubi al mir'ati ce fi dacewa shine madubi wanda duk ke duba fuskanta suke kwalliya sannan al haddadu na'lan al haddadu matsari sana'a na'lan ya kera takalmi amma lil harbi domin yaki tun da makeri ne kai kasan dai ba za ka fata ne ba na kama zai ba eh yi shi ne na'adu amma su a wajen su laraba wanda yake sandan da yake da matsauri asali shi ne na'adu yawwa to irinsa suke yi takalmin yaki na ƙarfe gazibar sayidu sai ka sai alal abdi as-sayyidu ubangijin bawa gari ba yayi fushi alal abdi ga bawansa a harakal walad yadahu sai ka sai binnari yaro ya kona hannunsa da wuta annari ita ce tafi dacewa al-ilmu afdalu min al-mali al-ilmu ilimi afdalu shine mafi daraja mafi falala min almali fiye da kuɗi almali shine zai fi dacewa tunda al'ilmu aka ce alhamdulillah shine ɗari da nawa ɗari da hamsin da to tamrini na hudu to tamrini na hudu ɗari da hamsin da biyu a jikin kullum min kana wa asba wa inna على أعلان جاهز يكون الخبر مؤنثا أدكين كشغل كل كون سونا كون فعل أيا من كان نفعل كان وأصبح فعل أصبح وإن دكما حرف إن كان da asba da fi'iloli ne ka gane ai amma inna ita harafi eh harafi daban fi'ili daban suna daban dama abin da yake zama da ce kenan ismun wa fi'lun wa harfun da su ake duk abin da ka gani na zance na larabci to ɗayan ukun nan kowace kalma ka ɗauko ko dai ta zama fi'ili ko ta zama suna ko ta zama harafi to a nan labarin da za ka kawo shine zai zama suna suna ya zama mu'annasi to ka shigar da kana a cikin jumla sannan asuba ma ka gina mata jumla sannan harafin illa ma ka shigar da shi ala a alami abu ta sunaye alamai ba mu al-ismul alamu ba jami'in alamu shine a'lam sunaye alami kowane ɗaya ka sa masa alaminsa kowanne ka sa masa alaminsa kana da asma da inna amma bi haisu ta yadda ya kunar kabaru labari yake kasancewa mu'annasa abin watintawa ba sunan mazaje alami ba sunan mata ne kuma alami za ka jumla uku kenan mai ɗauke da kana da wanda yake ɗauke da ina da wanda yake ɗauke da asbaha alhamdulillah sai ne ta'alimun muta'allim shafi na nawa وإذا لا تجد لكن لا شرين ده نوع to yawa ilin ilin namu to ina za mu tashi yawa a sama ne ko a ƙasa to da takwas kenan أنشدني الشيخ الإمام الأستاذ سديد الدين الشيخ نتيجة مالمي الإمام شوغبا الأستاذ مالمي سديد الدين كتر الدين الشيرازي مثل الشيرازي شيراز sunan gari ne a ƙasar farisa an shagani ya rera min waƙa rahmatullahi alaihi rahamar Allah ta tabbata gare shi wanda ya hakaito ta ne lil imami shafi'i daga imamu shafi'i yana cewa ne الجد يدنيه كل أمر شافئ والجد يبته كل باب مغلق وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى بعيش ضيق ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللذيذ وطيب عيش الأحمق لكن من رزق الهدى هرم الجنى biddani ya muta riƙani ayyata maruƙi aljiddu kaga kokari tunda muna magana fasulun fil jiddi wal muwazabati wal himmati aljiddu kaga kokari yudini yana kusantar da kullu amri dukkan wani al'amari shafi'in malaikan shafi'i diyari ka gane ai mai malaikancin gida shine shafi'i diyari kamar da zo a hadisi da makaho ya zo wajen manzo Allah yana neman rangwamen zuwa sallah a masallaci yake ni makaho ne ba ni da jagora kuma shafi ijiyarin mai malaifancin gida to kokarin ka yana kusantar da yana kusanto maka da duk wani lamari mai nisa haddar qur'ani ne fahimtar karatu ne neman kuɗi ne neman ko ma me kake nema na duniya ko na lahira hatta aljanna da kake so in ka mutu ka shige ta to in kai kokari zai kokarin ka zai kusanto maka da shiga aljanna kullu ya kawo kullun kuma kulliya ce ba buƙayyada ba ce kokari yana kusanto da dukkan wani al'amari mai nisa wal jiddu ka ga kokari ya fito yana bude kulla babi dukkan wata kofa mugulaki a bar kullewa duk wata kofa da aka kulle ko zuciyarka sai aka kulle ta ba ta fahimtar karatu don kai kokari sai kokarin ka ya bude maka wannan kofar zuciya da ta kulle wa haqqu khalqillahi bil hammi mafi cancantar halittar Allah ga yin bakin ciki a cikin halittar Allah wanda ya fi kowa cancanta ya yi bakin ciki imru'un mutum ne zu himmati ma'abociyar himma ko ma'abocin himma yubula amma sai aka jarrabe shi da aiki da yake da rayuwa mai kunci yana son karatu yana son neman ilimi kuma gashi da himma amma sai aka dora masa talauci mai tsanani neman abinci ba zai bar shi ya je ya nemi karatu in ya zo wajen karatu ba zai samu abin da ya zama kuti yauni ne kullum sai ya fita zai nemi abin da zai ci kuma lokacin sana'an nan da zai dan samu shine kuma lokacin zaman karatu saboda haka ya shiga damuwa wanne zai bari wanne zai yi to malam yace wannan shi yafi kowa ya shiga damuwa da tashin hankali a cikin duk halittar Allah shi yadda wanda yake damuwa akan talauci ba yi da kuɗi amma ba neman ilimi ne a gabansa ba fiye da wanda ya shiga damuwa dan ya fada a zaɓe fiye da wanda ya shiga damuwa dan an kasa shi a neman aure fiye da wanda ya shiga damuwa don ɗansa ya mutu ko ubansa ya mutu ko matarsa ta ko uwarsa ta mutu ko me ya mutum ya rasa a duniya yake damuwa to bai kai wannan damuwa ba ba wai bai fi jin ciwo ko zafi ba a'a cancanta wanda ya fi cancanta ya fi kowa damuwa ko da wani ya fi ji damuwar to wannan ya fi cancanta ya fi kowa damuwa mutum ne zuhin mace ma'abocin himma wajen neman karatu wataƙila ma har ya da fahimta amma kuma yubula bi aishin dayyikin sai aka jarabe shi da rayuwa mai kunci sai ce ka sani kuma wannan ba sabon abu bane a wajen Allah wa min dalili ala al-qada'i wa hukmihi yana daga dalili ko abin da yake faruwa ala al-qada'i ga hukuncin Allah wa hukmi ga hukuncin Allah ne kaddara yake nufi bu'utul ladibi a tsananta wa mutum mai ilimi shine alladibu anan mai hankali albusu bi dallil ba'i wa sukunil hamzati ai ashidda shine tsanantawa bu'usu kamar alba'sa'u ne kibbar ra'i wa silba'sa'i wa darra'i ko a tsanantawa mutum mai hankali shine malami asalin allubu hankali alladibu mai hankali mai hankali a wajen malamai shine malami duk wanda ba malami ba mahaukaci ne su a wajen su wannan dalili ne da yake nuna lalle Allah abin da ya hukunta shi yake kasancewa kaga an tsananta rayuwa ta yi kunci ga mutumin da yake malami mai ibada wa ibu aishin ahmadi da kuma daɗin rayuwa ga wanda yake wawa shine jahili kaga jahili ko bismillah ka rubuta ba zai karanta bai san me aka rubuta in ka ba shi ya rubuta ba zai iya ba in ka rubuta ba zai karantawa ba bai san komai na addini ba amma ka ga Allah ya yalwata masa duniya rayuwarsa ta yi daɗi har ana sha'awar wannan dalili ne da yake nuna abin da Allah ya hukunta shi ne yake tabbata amma inda hukuncin yana wajen ka kai Allah gafarta malam to ba wanda zai ji daɗi sai mai tsoron Allah ba wanda zai sha wuya sai mai saba wa Allah to amma hukunci a hannun Allah yake sai dai ka sani duk da haka lakin na marzuqal hija sai dai cewa duk wanda aka arzuta shi da hankali shine ilimi da alhija da allubu duka hankali amma Allah suna nufin ilimi duk wanda aka arzuta shi da ilimi to hurimar gina an haramta masa wadata ba ma yi hurimar gina ba ba za a haramta masa ba an haramta masa ko da kuma a zahiri kana ganin yana jin daɗi ko yana samun falala ta duniya ko yana da samun arziki ya mallaki kaza da kaza to kar ka bincika nauyin da yake kansa da kuma burin da yake da shi da yana da abu da ya baka da ya sai wa wani gida da ya yi wa wani kaza amma yana gani ba zai iya yi ba ai har yanzu akwai talauci kenan ko shi malami na Allah ko ya samu abun duniya to za ka same shi yana so Allah ya ba shi kuma ya yi wa wane ya yi wa wane ya yi wa wane wannan shi ma talauci ne baka wadatu ba tunda har yanzu akwai abin da kake so ka yi ka yi wa wani amma baka samu dama su wanda aka arzuta shi da ilimi to hurimar kina an haramta masa wadata diddani kishiyoyi ne guda biyu da ilimi da wadata kishiyoyin juna ne yabta da suke rabuwa da juna ba sa haduwa suna rabuwa ne ayyata tafarki fiye da dukkan rabuwa ba za taba haduwa guri ɗaya in ka ga wadata har ana kwantawa a yi munshari ba a yanke bacci a yi sallah to babu ilimi a wannan guri in ka ga ilimi kuma to babu wadata babu wadata wannan al'ada sai ta Allah sunna sai ta rayuwa da Allah ya sunnanta wa bayinsa alhamdulillah sai ne adiyatul mawdi shaji na nawa daidai shaji na goma sha nawa to ina za mu tashi la jama indahuma illa li udrin kalkawfi an talafi al amwali was taqami وجمعة الناس في هذا الزمان لنا جلوسهم في محل النرد والندم ويل لمن ترك الخيرات في الدنيا لأجل هادة النفس للغير فاستقمي لا جمع إنهما باء هلا أظهر دل أثر أظهر الجمعة أي بين الظهر والجمعة كاغاني أي illa lizi uzurin sai dai ga ma'abocin uzuri wanda yake zai zo juma'a yana tsoron kar a kashe shi a hanya ko a sace shi ko a masa rauni ko kuma mai tsoro an talafin amwali ga halakar dukiya in ya taho za a masa sata a gida ko kuma za a tare shi a kwace abin da yake hawa ko abin da yake dauke da shi wasaƙami da kuma majinyaci shi kaɗai ne zai iya yin azahar a lokacin da liman yake sallar juma'a wa jum'atun nasi amma ka ga juma'ar mutane fi hada zamani ko a cikin wannan zamani lana namu bi ma'ana uzurin da yake hana su zuwa juma'a yawancin mutanen zamani yanzu kaga mutum da bai juma'a ba to in ka bincika durutu zaman da suke na fi muhallin nardi a wajen dara wanne dani da wajen nadama shine wajen wasanni da sharholiya wanda alahira duk nadama mutum zai yi a dalilin zamansa a wannan guri yawancin mutanen yanzu ba uzuri ne yake sawa su bar juma'a ba in suka bar juma'a yi yanzu waɗannan kafirtocin na wani lokaci har a je juma'a dawo suna nan suna ta kwale-kwale suna ganin mutane da sallah suna wucewa ban ce duka ba wasu daga cikin ba sa zuwa juma'a to da Allah ba za a yi nadawa ba an je lahira yawancin barin juma'ar mu a wannan zamanin za ka tarar a cikin wani sharholiyar duniya ne abinda an kaje lahira sai kayi nadama akan yinsa sai ce wailun liman taraka alkhairati fid dunya wailun azaba ta tabbata liman taraka alkhairati ga wanda ya ban ga wanda ya bar alhairai kamar sallar juma'a fid dunya anan duniya dan anan ne ake samu a je lahira shi amfani azaba ta tabbata ga duk wanda ya bar sallar juma'a في الدنيا أنا الدنيا لأجل حالة نفس الغير وي أدليل بقاتا لوني بابا بقاتا سببا جنبير بقاتا وني wani mai gidansa da yake zauna karkata shi ko yi min kaza ko kana duti a lokacin kake bari ka tafi sallar juma'a dan aikin da wani ya baka to azaba ta tabbata ga duk wanda ya aikata wannan ya bar alkhairi sallar juma'a a dalilin bukatar ran wani ya ce falsaƙi ni kai mumini ka yi ƙoƙari ka daidaita a kan hanyar Allah ka daina barin zuwa juma'a ka daidaita shi ne falsaƙi ni malala ma ta ma an ce masa falsaƙin kama umirka ko to alhamdulillah sai ne a tajir jami'u lil usul taji na nawa to tafi daban ne ko muna cikin kitabul islami wal imani to hadisi na nawa an abi an aliyin an rawato daga sayyidina ali dan abi dali radiyallahu anhu qala ya ce wallazi falaqal jannata na rantse da ubangijin da ya halicci a alhabbata ne inna allaha faliqul habbi wan nawakil wallazi falaqal habbata la lantse da ubangijin da ya tsago kwaya daga jikin itaciya ai allazi shaqqal habbata li yakhruja nabata nabatuwa ubangijin da ya tsago kwaya domin tsiron da yake karkashin ƙasa ya fito ya zama shuka wato wacce aka binne ke an yi shuka ba an binne alhabbatu ba aka yi ruwan sama ta kumbura Allah ne yake tsaga ta li yakhruja nabatuwa domin tsiron ganyen nata ya fito waje saman ƙasa shine wannan faliqul haddi wa bara'an nasamata na rantse da ubangijin da ya halicci annasamata halitta ai khalaqan nafsa ba ana cewa Allahumma innaha la sama tuka ba sallar gawa idan ka kasa gane mace ko namiji innahu ka sani shi lamarin yanda yake la'ahadun nabi sallallahu alaihi wasallama ilayya wallahi alƙawarin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi gare ni alƙawarin da annabi yayi min Allah yuhibbani ba wanda zai so ni ni aliyu illa muminu sai mumini wala yubghiduni ba wanda zai ki ni illa munafiqun sai sai munafiki sai da wannan rantsalan sai dan kar ku dauka wai san zuciya ne ko dan yaban kai ne ko dan neman girma ko neman daraja ne ya sa shi fadar wannan shi yasa yayi wannan rantsalan har guda nawa har guda uku ga Allah zai falakal habbata ga bara'an nasamata ga kuma lamur kasini la'ahadun nabi alƙawarin annabi ne da yayi gare ni Allah yuhibbani ba wanda zai so ni illa mu'minu wa la yubjibani ba wanda zai kini illa munafiqun sai munafiq saboda haka hubbu aliyin min al-imani wa bughdu aliyin min an-nifaqi rawahu muslimun wa turmizi wannan sa'i duk sun rawaita wannan hadisi ai ahadun nabi shine innahu la qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar la ahadun nabi an abdullahi ibn amr an wata daga abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu ma an annabi shi ko ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce al muslimu kaga musulmi dai na hakika ba muna musulmi ba ba musulmiya ba wanda ya amsa suna na musulmi man yanzu mun fita daga islam imani mun shiga islam shine man salimal muslimuna mutumin da musulmi suka kubuta min lisani daga sharrin harshensa baya cin naman su baya jiba su baya kafirta su baya bid'antar da su baya fasikantar da su wa yadihi suka kubuta daga hannunsa baya sace musu dukiya baya zubar da jinin su baya dukan su baya taba jikin ƴaƴayen su mata ko matayen su na aure yayi zina da su wal muhajir shi ko wanda ake ta masa muhajiri in ka ga dama suka kai almajiri ba ka taɓa mutum sai a mu almajirai to ga yanda almajiri yake almuhajiri shine man hajara ma na Allahu anhu wanda ya kaura cewa abin da Allah yayi hani gare shi wannan shine muhajiri na gaske shine almajiri shine almuhajir kana cewa kai almajiri ne a tsangaya kake kana karanta Qur'ani kuma a ganka wajen shashanci a kai ba almajiri ba ai mutane ma sun san wannan mutane ma sai da ne sai su ce ah ka duba wani kaman ba almajiri ba to ai ba kama bane dama ba almajirin bane tunda bai kaura cewa abinda Allah ya haramta masa eh mutane ma sun san wannan a dabi'a dabi'a an ka kai wani almajiri ne to zaka ganshi da dabi'o'i kyawawa zaka ganshi a gurin alkhairi ba zaka ganshi a guraren sharri rawahu al-khamsatu marwayta biyar suka rawaice shi wa zada tirmidhi wan nasa'i imamu turmidi da imamu nasai a cikin marwayta biyar tasu ruwayar akwai ƙari manzo Allah ya ce wal mu'minu shi kuma mumini man aminahu nasu ala jima'ihim wa amwalihim shine wanda mutane suka amince masa game da jinan nan su da kuma dukiyoyin su ba zai zubar da jinin su ba suna da garanti ko tsakiyar dare suka ga ya tsallako gidan su za su ce wani biyo shi akai ba za su ce ya zo ya kashe ni ko ya zo ya min sata wannan shi da muni ko karfe biyun dare mutum ya ji motsi da ya ɗaga kai yana bacci ya ganka a kansa zai mai da kansa ya kwanta zai ce inda ya wane ne ina da garanti ba zai yanka ni ba kuma ba zai musata to wannan shine muni amma duk mutumin mutane ba za su amince masa game da jininsu ba ba za su amince masa game da dukiyarsu ba ko da sun amince wa ɗayan ba su amince wa ɗayan ba suna da garantin ba zai kashe su ba amma fa in yaga kuɗin su ba zai bari ba to wannan bayi da imani to alhamdulillah ko akwai sauran lokaci alhamdulillah sai mu takaita a nan eh wancan kamar yana da tsawo kuma lokacin sallah yayi alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم ألئدنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله ما شاء الله السلام عليكم أنوك لهم السلام عليكم عليه جمع السلام عليكم كلك السلام لا لا جاء هلا القاسم يا عيسى السلام عليكم مدرو يا جمع راجل الله يبارك تمام تو الحمد لله هل تنظر تو الحمد لله يا ده كاسم من وضع الله يكافئ كلنا كاسم كلنا وده ما لك بدنا نقول يوا انا لا فاهم اجيب ولا فاهم تو هذا اول كوفي هو شو الحمد لله Thank you.